الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata talatin ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda shine ya dace da talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna darasi na hudu a cikin tafsirin suratun ra'adi da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a yau za mu tashi ne akan aya ta goma daidai kan rubu'i a famayya alamu annama unzila ilaika min rabbika alhaqu kaman huwa ama aya ta sha tara kai ko ina alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب wannan aya ta sauka ne akan hamza da abi jahal wasu malaman suka ce akan ammar da abi jahal ko kuma hamza da ammar ra'ayi na biyu suka ce abu jahal shine al'a'ama din Allah ya ce tambaya yake yi amma tambaya ta kunyatawa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq yanzu wanda ya san abinda aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne fayu'minu bihi wa ya'malu fayu'minu bihi wa ya'malu bima fihi yayi imani da shi yayi aiki da shi wanda ya san wannan wanda ya imani da kai ya yadda da abin da aka saukar maka daga ubangijinka na alkur'ani cewa gaskiya ne kaman huwa a'ama daidai yake da wanda yake kamar makaho la ya'lamuhu wa la ya'malu bihi wanda bai san gaskiyar ba kuma baya aiki da ita yanzu da masani da mai imani daidai suke da makaho da jahili innama yatadhakkaru ulul albab amsar ita ce la yastawi man yubsiru alhaqqa wa yattabi'uhu ba za su tabbata mantowa daidai ba wanda yake ganin gaskiya yana ban gaskiya ومن لا يبصره ولا يتبعه da wanda baya ganin gaskiya kuma baya binta innama yatazakkaru kadai wanda yake wa'astuwa ulul albab ma'abuta hankula sune suke daukan wa'azi da gargadi dan uwa wannan aya tana nuna mana cewa da kafiri da mumini ba ɗaya bane da gabar da yamma ba ɗaya bane da akuya da kare ba ɗaya bane ko ba haka bane so imani da kafirci ba za su taɓa zamantowa ɗaya ba haka kuma musulmi da kafiri ba za su zama ɗaya ba afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab sai Allah ya sake cewa me sifan waɗannan bayin Allah na ƙwarai الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق idan ba ku san bayan Allah nan da suka san Allah suka yi imani da shi ba su ne ga sifarsu alladhina yufuna bi ahdillah yi kokari ka zama cikin su su ne masu cika alkawarin Allah ai bima amarahumullahu ta'ala bihi masu cika masu aikata abinda Allah umarce su da shi kuma da abin da Allah ya farlanta musu fala yukhalifunahu ba sa saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wala yanquduna al-misaqa sannan kuma ba sa warware alkawari aka ce alkawarin nan ana nufin wanda Allah ya rike shi ga zuriyar annabi Adam yayin da ya fitar da su daga tsatsansa bayan Allah na kwarai suna cika alkawari bayan Allah na kwarai suna bin Allah akan abin da duk ya umarce su bayan Allah na kwarai ba sa fito na fito da ubangiji akan dokarsa bayan Allah na kwarai alkawari a rike yake gam a hannunsu duk wanda kaga yana yin alkawari baya cika to ba mutum bane mutum kuma shine wanda in yayi alkawari baya sabawa ko da wa 'ya'yansa ne kuwa amma wanda yake haka haka yanzu zai faɗa kuma yanzu zai saba ba mu wasu sifar kuma malam والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ga wata sifar waɗannan bayan Allah na kwarai والذين يصلون ما أمر الله به سنة ما سسادة abinda Allah ya yi umarni da a sada shi shine an yusala suna sada abinda Allah ya umarni a sada da shine zumunci wa yakhshawna rabbahum kuma suna jin tsoron ubangijinsu duk abinda za su yi in aka ce musu Allah sai ga suna raurawa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda wa ya khafuna su alhisab suna jin tsoron mummunar hisabi hisabin da za a yi musu marar daɗi a kiyama irin wanda za a yi wa kafirai wanda suka saba wa Allah kina wannan aya tana nuna mana sifar muminai na kwarai suna kula da zumunci hadisi ya zo daga abi salamata cewa abdurrahman ibn auf ya je ya wata rana ya gaishe da abu dardai dukan sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai abdurrahman sai ya ce na ji manzon Allah yana cewa cikin abinda yake hakaitowa daga Allah hadisul qudusi Allah ya cewa ana Allah wa ana rahman wa hiya rahimu shaqaqtu laha min ismi isman فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله ينا cewa shine Allah kuma shine ar-rahmanu wannan ar-rahmanu abinda ake nufi zumunci yace na yanko sunan zumunci daga sunana inji Allah saboda tsabar Allah yana so a sada zumunci silatul rahimi sunan Allah ar-rahmanu sai aka ciri sunan ar-rahim din daga ar-rahmanu Allah ce duk wanda yake sada zumunci zan sadar da shi da rahmata wanda kuma duk yake yanke zumunci sai na kyakketa shi sai na tsitsinka shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisin ibnu abi shayba fa da shi a cikin al-musannaf da abu dawud a cikin kitabuz zakah babu silatul rahim haka tirmidhi ya ruwaito shi babu albir a cikin kitabul birri was sila yace kuma hadisi ne sahihi duk da wasu malaman sun yi magana akan isnadin amma wasu sun inganta shi kuma ma'anarsa mai kyau ce Allah maɗaukakin sarki yana so a sada zumunci ka je ka gaida ɗan uwanka ka gaida abokinka ka gaida babanka ka gaida kawunka ka kai 'ya'yanka ƙauye su zumunci kar ku zo ku zauna zaman birni ku kullum kuna cikin birni ba kwa zuwa ku gaida iyayenku ba kwa ɗaukan 'ya'yanku ku kai su kada ya zama kana da wani ɗan uwanka a gari kuna tare amma ba ka sada zumuncinsa zumunci a ƙafa yake zumunci mutunci ne zumunci kima ne kowa ya tsaya ya yi wa kansa lissafi kuma kowa ya tsaya ya binciki kansa kowa ya duba ya ga me yake yi kana sada zumunci ko baka sadawa a wata riwayar anas dan malik yake cewa manzon Allah yana cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wanda duk yake so a buɗa masa a cikin arzikinsa ba ina jin a cikin ku ba wanda baya so a buɗa mai arziki ko wa yunsa lahu fi atharihi a jinkirta masa ya samu tsawon kwanaki falyasil rahimahu to ya rinka sada zumuncinsa hadisin bukhari a cikin al-adab al-mufrad ya ruwaito shi da muslim a cikin kitabul birri was sila kenan sada zumunci yana sa ka samu ƙarin arziki kenan sada zumunci yakan sa a ƙara maka yawan kwanaki da yawan dadewa a duniya duk wanda yake so ya dade a duniya kada ya mutu da wuri to yawan sada zumunci tabbas iya yawan zumuncin ka iya yawan ƙara maka kwanaki da ake yi haka malamai suka faɗa Allah musu rahama da ya zo a hadisi wasu kuma malaman suna cewa albarkar kwanakin ne za a ƙara ma sai aga kai shekara arba'in amma sai aga kamar shekaru tamanin kai saboda kayi ta ayyuka na alheri a cikin wannan shekarun duka duka shekarun ka talatin da biyu amma wallahi ka fi ɗan shekara hamsin amfani a duniya saboda kayi intajin abubuwa masu muhimmanci a rayuwarka to albarkacin sada zumunci ne da kake yi ba mutum bane wanda yake watsar da danginsa ba mutum bane wanda yake watsar da iyayensa ba mutum bane wanda yake ganin shi zai iya rayuwa shi shi kadai ba ruwansa da kowa wannan ba mutum bane yasa ya zo a cikin hadisi manzon Allah yana cewa ma min dhanbin ahara an yu'ajjal an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-uquba babu wani zunubi da Allah ya fi cancanta Allah ya gaggauta wa ma'abucinsa ukubarsa a nan duniya ma'ama yadda khira lahu fil akhirati min al baghi wa qati'atir rahimi ba irin abin da fi irin wato Allah yake gaggawan yin sakayya akan mummunan zunubi irin zalunci da yanke zumunci duk wanda yake zalunci akan makalla ka zuba mai ido wallahi a duniya ma ba zai gama da ita lafiya ba ba dai aikinsa cutar mutane ba ku ba shi lokaci ba dai aikinsa ya zalunce su ba ku ba shi lokaci wallahi sai ya zama tarihi sai ya zo wata rana bai cancanci ma a tofa masa yawo a wuce ba kuma duk wani azzalimi da kuka sani na duniya ku duba tarihinsa waye ya zalunci ya karasa daidai babu shi so ashe wajibi ne yan uwana mu rike adalci mu daina cutar mutane mu daina zalunci sannan mu rike zumunci mu rike mutunci mu rike kima wannan hadisin abu dawuda ne ya ruwaito shi imam al-hakim ma ya ruwaito shi da imam ahmad da sun ruwaito shi imam al-bagawi ya ruwaito shi a cikin sharhus sunna shi sa manzon Allah faɗa a wata riwayar la yadkhulul jannata qati'un din me yanke zumunci a hadisin bukhari a cikin al-adab al-mufrad duk me yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba don Allah malam ka ji wannan magana wadda take tana da wahalar sha'ani duk mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba haka muslim ma ya rawaito wannan hadisin a cikin sahihinsa idan dai kai mai yanke zumunci ne to babu kai ba aljanna Abu Ayyub al-Ansari ya rawaito hadisi wani mutumin kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya wata rana sai ce ya manzo Allah ka bani labari akbarni bima yuqarribuni min aljannati wa yub'iduni min an-nar ka bani labarin abin da zai kusar da ni da aljanna kuma ya nisantar da ni daga wuta annabi ya ce ka bauta wa Allah wala tushrik bihi shay'an wa tuqimus salah ka tsayar da sallah wa tuti zakka ka bada zakka wa tasilu rahima ka rinka sada zumunci idan kana so ka zauna lafiya haka imam bukhari ya fidda wannan hadisin a kitabu zakka yan uwana wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke magana akan sada zumunci a ainihin wato alkur'ani mu koya wa 'ya'yanmu mu koya wa kanmu amma yau zumunci fa yayi kaɗan yau zumunci yayi kaɗan malam akan samu ɗa yana wani gari tsakaninsa da ubansa wallahi sai shekara uku bai je ido bi da babansa ba idan an yi magana ce wallahi al'amura ne sun lalace kasuwa ba lokaci aiki ba lokaci shekara uku kai akwai wanda ke shekara goma ubansa yana raye bai mutu ba wallahi ba zai je sada zumunci ya gaishe shi ba uwa kan dama Allah ya ji kanta ba idan ta mutu ba wa yake ta ita yanzu dan da ubansa yana raye shekara kaza bai je gaishe shi ba shine in ya mutu ya kwanta a kabari zai je kai mai ziyara irin wannan rayuwar da muke ta bariki na zo ka zo an haɗu kowa ya baro tushensa ya manta da asalinsa wallahi azimu ba za ta kai mu ko ina ba tuna da iyayenku ku tuna da danginku Allah gyara halinmu akarmakallahu ƙara mana wata sifar daga cikin sifofin waɗannan bayan Allah والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار Allah ya ce waɗannan bayinsa su ne walladina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wanda suka yi haƙuri ala ta'atillah suka yi haƙuri akan bin Allah suka yi haƙuri akan yin sallah suka yi haƙuri akan yin azumi suka yi haƙuri akan sada zumunci suka yi haƙuri akan bin iyaye suka yi haƙuri akan bada sadaka suka yi haƙuri akan ƙiyamun laili suka yi haƙuri akan biyayya ga na gaba suka yi haƙuri akan neman ilimi suka yadda cewa wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce ta ibtila'i suka yadda rayuwa ce ta jarrabawa suka yi haƙuri da duk abin da Allah ya ɗora musu na talauci da rashi amma duka wannan sun yi ne ibtigha a wacce rabbihim talabu ta'azimillah suna jin tsoronsa dan neman su girmama shi Abdullahi na Abbas ke cewa suka yi haƙuri ala amrillahi azza wa jalla Imam Ata yake cewa suka yi haƙuri ala masaibi wan nawaibi suka yi haƙuri da musibu da jarrabobi da bala'ai suka yi haƙuri akan sha'awa ga zina suna so su yi amma suka haƙura sata ga kayan wani nan abin a ɗauka amma ba za su iya ɗauka ba ga mata nan abin sha'awa abin kallo abin jin daɗi a zuciyan an kalla suka yi haƙuri ibtiga a wajen harbihim saboda ubangijinsu ya ce kada su yi suna da dama su buɗe abin kallo a gidansu su kalli duk tashar da za su gani ta batsa su ji kiɗa su garawa su shakata su more a duniya suka ce ba su yadda ba sun yi haƙuri da wannan sa yi shi aljanna waye da ra'una bil hasanati sayyi'a su ne waɗanda suke aikata aiki mai kyau suna shafe ko suna angije mummunan aiki yadfa'una bis salihi min al'amali sayyi as-sayyi'a min al'amali innal hasanati yuzhibna sayyi'ati zalika dhikra lidh-dhakirin sun yi aiki na ƙwarai suka shafe mummunan aiki din idan mutum ya aiki mai kyau to aikinsa mai kyau sai shafe mummuna su sun yadda su aikata sallah su yi ta sallah da daddare su yi ta nafila a masallaci su yi ta tilawa qur'ani Allah yana rubuta musu lada yana share musu nunumansu duk wannan aiki ne sai an yi haƙuri ya zo a hadisi manzo Allah ya ce idza amilta sayyi'atan fa'mal bi janbiha hasanatan tamhuha idan ka aikata mummunan aiki to ka aikata kyakkyawan aiki a gefen mummunan don ya share mummunan Allahu akbar in ka san kayi wata barna yi kokari ka aikata wani aikin alheri don ya goge wannan barnar Allahu akbar asirru bisirri wal alaniyatu bil alaniya abinda kai asirrance to yi asirrance shi ma na alheri abin da ka yi shi a bayyane na barna to yi kokari ka aikin kwarai na bayyane shine wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ati ulaika lahum uqbad dar Allah ya ce waɗannan bayan Allah su ne waɗanda suke da aljanna shine uqbad dar din suna da aljanna mana aqibatuhum ƙarshen su gidan aljanna daru sawabi zai mana bayanin me uqubar dar din a gaba bayan Allah na kwarai kullum suna bibiyar aikinsu me na aikata me na aikata na mummuna me na aikata na alheri me na yi mummuna me zan aikata ya share wannan mummuna bayan Allah na kwarai kenan idan ko mutum kullum mummunan aiki yake baya yi wa kansa hisabi to wallahi za ka wayi gari wata rana mutuwa ta riske ka ba ka farga ba ka je a nuna ma muggan ayyukan da ka aikata kai da kanka da kanka za ka yi wa kanka hisabi ka kai kanka wuta iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadhillu alayha wala taziru waziratun wizra ukhra وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا ما لم يفسر عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار Allahu akbar wani abu sai qur'ani malam kun ga anan yace ulaika lahum uqubad dar ko waɗannan mutane na kwarai da aka faɗi sifofin sannan da muka yi ta faɗa tun ɗazu to suna da wani guri da ake ce da shi uqubad dar ni a fassara ta sai na ce muku aljanna to ga ayar da kanta ta fassara kanta menene uqubad dar jannatu adnin ita ce jannatu adin aljanna ta adin gonaki ne na zama in an ce jannatu adin gidan zama aljanna ta zama shine adin jannatu basatinu iqama daman su aljanna ita aljanna gonaki ne ai gona ce ta ni'ima malam ba abin da babu na gine-gine yadkhulunaha za su rinka shiganta ba su kadai ba wa man salaha min aba'ihim da wanda duk ya zama salihi ya gyaru a cikin iyayensu kaji har iyayen naka sai sun zama salihai ne za su shige ta ba su kadai ba wa azwajihim hadda matansu ba ruwan Allah zai sa babanka aljanna ya sa kai sa matarka ma ba su kadai ba wa zurriyatihim da zurriyarsu ma gaba ɗaya duk Allah zai haɗa ku a gidan aljanna amma fa duka sai wa man salaha din nan wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim wa man salaha min zurriyatihim aljanna gidan salihai ne mutanen banza ba sa shiga aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab Allahu akbar mala'iku suna shiga kansu yan gidan aljanna kenan ta kowace kofa shiga na girmamawa shiga na mutuntawa me kuke bukata na hidima ai muku kuma mala'iku in sun zo shiga sai sun musu sallama su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku sallamakumullahu min al'afati Allah ya amintar da ku daga dukkan wani aibu allati kuntum takhafuna minha irin aibun da da kuke jin tsoronsa bima sabartum saboda haƙurin da kuka yi in kun tira a can ayar ce wallazi da sabaru tiga a wajen rabbim to ga sakamakon haƙurin sabru haƙuri mala'iku suna shiga kansu kullum imamu muqatil ya ce miqdaru yaumin wa laila min ayyamin duniya salas karrat sau uku suke shiga kai ba wai haka kawai suke shiga ba fa suna shiga ne da kyaututtuka da Allah ba su ce ku je ku ba wa bayina kyauta ta mutunci ma'ahumul hadaya wa tuhaf jami'i na tuhfa sun taho da kyaututtuka da ababe na girmama mutane minallahi azza wa jalla direct daga Allah suna mika musu kyaututtukan nan a gidan aljanna suna ce da su salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka yi fa ni'ma uqubad dar madalla daɗi ya tabbata ga wannan gida na aljanna kaga sai sake dawowa ya gaya maka uku baddar ɗin ai malam mulki sai a aljanna sai an shiga aljanna ai kwarai da gaske ya zo a riwaya aka ce abi umama yake cewa idan mumini ya shiga aljanna gida yake akan gadansa na mulki da kasaita kwanciya irin ta kasaita eh malai ya kwanta ya miƙe kafa a duniya sun yi ta azumin nafila ya kwanta ya miƙe kafa tunda ya ta kiyamun laili da daddare kuna bacci ya kwanta ya miƙe kafa ya cire kudinsa ya bayar fi sabilillah kai kuma ka boye ka sai recharge card ya kwanta ya miƙe kafa saboda ya je ya gina masallaci kai kuma ka je ka gina gidan zama ai shakatawa ake aljanna karam kalla morewa ka san morewa ko to nan ake morewa kaga mutanen da sun bautu a duniya sai su zauna suna tuno duniya suna Allahu akbar shi ya zama tarihi yau da a duniya ne da mun tafi asuba yau da a duniya ne da mun dawo a ce mu ta koma a zahar yau da duniya ne da mun tafi kaza da mun tafi kaza yau ga munan a kwance kawai muke mu ci mu sha mu more ga mata a gefe wa hurun inin ka amsalin lu'lu'il maknun jazan bima kanu ya'maluna malam matan aljanna mun fa zuwa suke kana kwance suna maka rangaji a gaban ka ce ah masha Allah ce kwarai kuwa kaji mutane na mabukata ko ai malam ba magana kwarai da gaske inda ka ga dama za ka je malam abinda Allah zai ce ku yi abinda kuka ga dama amin أكرمك الله مجيء
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار
bayan Allah ya gama magana yan ukubar dari yanzu kuma sai dawa ke magana yan su'ud dari Allah ka raba mu da su'ud dari ga sunan kauce wallazina yanquduna ahdallah waɗanda kuma suke warware alkawarin Allah a can kuma cewa aka yi waɗanda suke sada alkawarin Allah suke yasiluna ma amara Allah bi an yi sala to masu warware alkawarin Allah kuma bayan an kulla alkawarin min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abinda Allah yayi umarni da shi a sada shi يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض سنة إيماني دي وسو أنبا سنة كفر چه وسو أنبا ويقطعون الرحمة سنة ينك زمنشي بايا زمنشي بايا سن دنجي بايا سن ينقوا بايا قيد متاني سيدي أجي أغيشي شي ba ruwansa da kowa ‘ya'yansa ba ruwansa da kowa ya hana ‘ya'yansa zumunci da dangin uwarsu ya hana ‘ya'yansa zumunci da dangin ubansu ya hana ‘ya'yansa zumunci da ‘ya'yan kannansa da ‘ya'yan yayyansa ya ƙi ya bari ‘ya'yansa su san danginsu shi ɗan boko ne ɗan duniya ne ba ruwansa da kowa yana ganin ɗan abin da ya samu ya ishe shi ya rayu ya ce baya da buƙatar kowa kuma ya ce baya buƙatar taimakon kowa idan ya tashi harkarsa ta gidansa baya gayyatan kowa saboda ba wanda ya isa a wajensa idan ka ga yana harka da wani to dan uwansa ne irinsa mai mataki da matsayi irinsa mai mulki irinsa mai kudi irinsa baya harka da talakawa miskinai ba ruwansa da su akwai irin waɗannan mutanen ko babu akwai su yaqda'una ma amara Allah bihi an yusala bayan wannan wa yufsiduna fil ardi suna fasadi barna a bayan ƙasa ya'maluna bil ma'asi suna aiki da saban Allah Allah ce waɗannan masu irin wannan hali ula'ika lahumul la'ana wannan tsinuwa ta tabbata gare su abinda ake nufi da tsinuwa shine at-tardu wal ibadu an rahmatillah kora da nisantarwa daga rahamar ubangiji a kore mutum a nisantar da shi daga rahamar Allah walahum su'ud dar suna da mummunan gida shine wuta su'ud dar su'ul munqalab mummunar makoma daman duk tsiyar mutum in ya gama ina zai ke tafiya gida kuma ga bane din nan yanzu da mun tashi ina muke tafiya gida nan garin yanzu in ka zo nan garin karfe biyu karfe biyu da rabi wallahi gani za ka yi kamar babu dan adam a garin nan gaba daya duk ciko wannan da kake gani da wani gosulo da wani titi kauce kauce gafara da Allah ka goga mun danja matsa matsa inda ka zo karfe biyu karfe biyu da wani abu wallahi za ka ganin kamar an share shi ba kowa kai wani abu sai rabbul izzati ya kori kowa waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada Allah mai maganin mutane kenan da tsaurin mutum sai ga gida eh dole ka je ka jefa ka fada ka gefe ta dan ta dan samu risanawa in kun isa ku ta rayuwa mana da daddare kamar yadda kuke rayuwa da rana magariba tana yi sai a ta rufe shago a ta rufe kasuwa a ina ke tafiya gida gida gida ko to akwai wani gida na asali wanda in an tafi ba a fita kiyama kala biyu ne gidan ko uku dari ko su dari yanzu ba kana zuwa gida ba watakila gidanka da wuta da lantarki da inji da janareto da fulawa da gado babba da daki da katifa da fam da shaya da da da da tuga sunan komai wani kuma bawan Allah gidan kana yake tafiya haka yake lallabawa a matsayi wani wallahi sai ya jira wajen karfe sha biyu da wani abu yara sun yi bacci saboda bayi da daki wadatacce da 'ya'yansa yake kwana sai matar ta lallabo ta lallabo kofar gida ta ce taso yaran sun yi bacci wallahi a garin nan haka ake yi sai yaransa sun yi bacci sai ya lallabo ya shiga gida ya kwanta duk inda karfe uku uku da wani abu ta yi ya tashi dole ba wai dan Allah ba ma dole ya tashi kama kiyamun laili dan yaransa za su miƙe kar su tashi su ganshi a cikin ɗaki tare da uwarsu a garin nan fa ana wannan abu talauci to kaga wannan ba permanent ba ne temporary ne to akwai gida na asali shine yadda kowa zai koma je zauna ya wuta ya aljanna Allah shi kiyaye mu to waɗanda suke wannan barna ga tsinuwar ubangiji ga kuma fadawa wuta to kuma sai Allah ya ce mai malam الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Allah madaukakin sarki ya jan kunne ga waɗanda suke rukuni ga wannan duniyar suka rungume ta suka ɗauki ita ce wata aba wallahi yan uwana kun ga wannan duniyar sauro ya fi ta kima kaga mafarki ko yanzu kun gan nan muna rayuwa ko wallahi wata ran zai zama kamar mafarki ko kun yadda ko ba ku yadda ba ko kun shirya ko ba ku shirya ba akwai lokacin da zaka zo rufe idan kawai zaka sai ka tuno kayi wata rayuwa wai da ka rinka zuwa wani masallaci ana yin karatu kana saurara wai da ah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane nawa muke tare su ana masallacin suka mutu ina dattijon nan da yake zama a gindin windon nan shi a can yanzu ina ganin sa a ido na a shi can da gilashinsa baban yaron nan ga dan shi nan tare suke zuwa kullum an gama karatu sai ya zo mun gaisa da shi bayan an idar da karatun nan muna son sa yana son mu ga sunna yana ciwo da rashin lafiyar nan haka yake gogewa ya zo ya zauna a karatun nan jikin yana murɗa shi yana sha'awa ya gan shi a cikin yan uwansa a yi abin wa'azi ya ji daɗi ya koma gida amma da adalin ya zo yanzu yana ina Allah ji kansa wallahi kamar wasa yadda kake zaune yanzu nan kana rike da qur'ani kana kallo na wallahi ga can ina ganin sa a gindin window amma yanzu yana ina ya tafi wani wuri da muna nan mu ma za mu bi shi wallahi ko mun shirya ko mun shirya ba laifi yayi wa Allah Allah ya dauke shi ya gaji da zaman duniyan ne yana ji yana gani dole ya tafi haka ni ma ina ji ina gani ina so dole in tafi to ba mutuwar ba malam me za a tarar me na aikata da zan je in gamu da Allah halina yana da kyau zuciyata tana da tsarki ina bin Allah kamar yadda ya kamata na bi shi farillan da aka ɗora mun na sauke su sunnonin da suke kaina na aikata su gashi kuma ban san ajali na ba watakila zan daɗe watakila wallahi ba zan daɗe ba da da wani wuri da mutum zai iya gudu ya ɓuya wa mutuwa da ya je ya yi amma ba yanda zai yi dole sai ya tafi to waɗanda suka rungumi duniya suka ɗauka wata tsiya ce ko wata aba ce sai Allah ya ce Allahu ya suɗo rizqa liman ya sha'u wa ya ƙadiru Allah tabaraka wa ta'ala shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama haka kuma yake ƙuntata arzikin ga wanda ya ga dama a ya sabuna annama numiddu نمدهم به كو من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون Allah ne yake bada arziki wannan Allah da ka ƙi ka bi shi shi yake bada arzikin shi kuma yake hanawa wa farihu bil hayati duniya Allah ya ce waɗannan mutane suka yi alfarahu suka ji daɗi suka yi alfahari suka samu jin ɗanɗanon duniya a cikin zuciyarsu in an ce alfarahu a larabci shine lazzatun fil qalbi bi nailil mushtaha mutum ya ji daɗi a ransa ya samu abin da yake so ma'ana suka ji daɗin duniya yasa malamai suka ce jin daɗi jin cewa duniya kana son ta tana maka daɗi wannan haramun ne haka malamai suka faɗa kullum ka ɗauki wannan duniyar gidan jarrabawa ce kuma duk daɗin da ke cikinta wallahi ba daɗi ba ne ka san abu mai daɗi a cikinta bin Allah kurin gashi nan Allah ya ce wa malhayatu duniya fil akhirati illa mata rayuwar duniya fa ba komai bace idan ka hada ta da rayuwar lahira illa mata wani dan jin daɗi ne ƙarami zahibun mai tafiya ba komai ba ne ina so bari mu kone lissafin da za ku iya fahimta da wuri waye zai ce ga farkon duniya shekarun duniya nawa yanzu akwai wanda zai gaya maka ga farkonta to tun da aka yi ta ake mutuwa fa kuma duk waɗanda suka mutun nan wai suna jira ne a tada kiyama to duniya tana da ƙarshe amma kiyama ba ta da ƙarshe so gaba ɗaya rayuwar da za ka yi a cikin duniya idan aka haɗa maka da rayuwar da za ka yi a lahira ɗan abu ne bai wuce farce ba wallahi yanzu akan wannan gajeriyar rayuwar sai ka bari ka lalata rayuwarka ta har abada ka ƙi ka bi Allah ana rikici da kai akan zuwa sallar jam'i ana rikici da kai akan cin haram ana rikici da kai akan zina ka ka daina ana rikici da kai akan luwadi ana rikici da kai akan zalunci baka yadda da Allah ba baka yadda da dokar Allah ba to duniya in ka kwatanta ta da lahira ba komai bace wallahi wai ina manzan Allah yake ina abubakar ina umar ina usmanu ina jabiru ina ka'abu dan maliku ka koma sama ina annabawa ina dawuda ina musa ina suleimana ina ayyuba ina yunusa ina haruna ina ayyuba ina ina ina ina annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu wallahi kaman ba a halice su ba ko kaman ma ba a taba yin wasu mutane irin su ba to kai ma haka zaka zama tarihi wallahi wallahi za a zo lokacin da tuno kama ba za a yi ba kai kowanne a cikin kunan yana da kaka na biyar ko na shida ko na bakwai waye ya isa ya gaya mun waye kakansa na shida ko na bakwai waye ya isa ya tuno kakansa ma na na huduma amma fa shine asalin samuwarka a duniya shi ya haifi iyayen iyayenka ya gama ya tafi ya barka mu ma yanzu nan za mu zo mu haifi 'ya'ya su haifa 'ya'yansu su haifa ‘ya'yansu su haifa wallahi ba za su tuna da mu ba sai dai in mun yi wani aiki na alkhairi wataƙila inda nisan kwana da tsawo su ce ai wani kakanmu na kaza wani amshakin malami ne ko mai kaza ne mai kaza mai kaza ba kowa ma ke samu wannan ba kai din fa da kake ganin kanka malam za a zo gaba ɗaya a manta da kai wallahi azimu dan da ka haifa na rantse maka da Allah in ba tarbiya ta addini ya samu wallahi sai manta da kai kai wallahi ni har mun manta ma da muke da alhaji eh wallahi wallahi dole ku manta da alhaji tunda an raba muku gado kun shiga shagunan sa ka Allah ji kan hajiya kaga dai rayuwar duniya kamar wasa yau hajiya shekarar ta goma sha biyar a cikin ƙasa yana gama wannan zai kama zuwa ya je ci gaba da barna ba zai iya yin sadakan naira ɗari biyu ya ce Allah kai wa hajjiyar nan ba kabarinta ba zai ba taburma a masallaci ba zai siya ya ce Allah kai ladan wa tsohuwarsa tana kabari ba ka dube ka bayan da kake dube da kake wahala wa yayanka dube da kake wahala wa matanka wai za a zo lokacin da wai sun manta da kai ina waɗanda suke tarawa 'ya'ya dukiya ina waɗanda suke haɗa wa mata dukiya ka tara ka tara ka miƙa wa matarka ta miƙe kafa ta shakata matarka ta fi uwarka more dukiyarka ka yi haƙuri ba zaginka ne ba wallahi wallahi matarka ta fi mahaifiyarka more da cin amfanin kudinka ita duk abin da ta lissafa za a yi sai an yi dole tsohuwarka ku sai ta kama kafa da abokananka don Allah ku gaya wa ne ku ce alhaji ya yi haƙuri ya taimaka ya mun kaza a garin nan akwai amshakin mai kuɗi ina faɗansa yanzu kun san shi uwarsa ta zo ta same ni labari na ta take ji tana bude rediyo ta ji ko tana jin karatu ko tana mai ta sanar tace da Allah hada ta da wani aka kawo min ita tace malam na ji kana wa'azi da Allah malam ina nema a taimaka min da bara a taimaka min da addu'a Allah ya jawo min da hankalin dana tace ka gani nan malam Allah ya san irin halin da nake ciki ina cikin rashi Allah ya jarrabe ni da yan uwa da dangi suna ganin ɗana mawadaci ne duk sun tare mu da an tashi bukata cikin yan uwa sai a ce aje gurin hajiya ta ce wallahi idan zan je zai bani wani abu sai na kama kafar matarsa sai na roƙe ta kuma in ba ta ga dama ba ba zai bani ba ta ce idan ya zo gidana in na ci sa'a ya zo gaishe ni haka yake zo a tsaitsaye yana tafiya na jefa mai kuna lafiya hajiya ya gajiya ya gajiya ba ku da matsala ko ba damuwa ko ba ku da wallahi ta ce alhaji zauna mana hajiya wallahi ina da mitin ne wallahi tafiya zan yi jirgi na karfe kaza zai tafi yanzu kasuwa ana jira na kaza ta ce baya iya zama an hana shi ya zauna a ɗaki na ta ce an hana shi ya zauna ma'ana an je an yi aiki abinda take nufi kenan ta ce haka zan bi shi yana tafiya muna magana yana tafiya ta ce in na roƙe shi abun dubu goma in na ci sa a bani dubu biyu ta ce ka bani wata bara da wata addu'a da zan yi Allah ya dawo min da shi ta ce hajiya ba wata bara irin wannan suna bukatar wa'azi ne a kira shi a gaya masa gaskiya a tsoratar da shi Allah ta ce a a a a bai zai zo ba bai zai yadda ba ni dai inda abin da za a yi min a yi min bini-bini kuma sai ta bugo ce malam ana nan ana mana addu'ar ko ce ana nan ana yi hajiya to ya za ka yi Allah shiri musulmi kawai akar makallahu me amfanin dukiyarka uwa kai ka san uwa kuwa kai ka san mahaifiya yanzu haka manta da ita kana da babban gida da katon gado da babbar mota tsohuwarka tana kwana a cikin sauro tana zama cikin tsumma kana da wadata kana da rufin asiri har yanzu mahaifiyarka ba ta daina sayan dusa tana sayarwa ba wallahi wallahi wannan mutumin da kake gani ai ka ga mutum kawai kowa ya je ya karanta littafinsa kuma kowa ya je ya biya allansa idan tsohuwarka ta mutu ka yi ta yi mata aikin alheri da Allah zai kai mata lada idan ku tana raye ka je kai ta mata hidima kafin ku rabu da ita galiban suna riga mu mutuwa galiban iyayenmu mata suna riga mu mutuwa na ba ku labarin wani mutum ai mai biyayya Allah ya jarabe shi da tsohuwar ma har hankalinta ya fara juyawa ga kwaɗayi a wajen ta masha Allah tabarakallah alkawari na tace kullum sai an kawo tsire kullum ba fa hakorin amma tana son tsire zuwa ke zai sayo kullum ya fito kasuwa ko aiki ko da kuɗi ko ba kuɗi mai tsiren ya ma sani dama yanko mata a kawo a gutsutsura shi ƙanana ya kawo ce zauna nan ya zauna buɗe mun shi ta ji ƙanshinsa tukun ya buge ta sai ta ce a kawo kwanan sha a kawo a zuba ruwa ta ce a juye mata tsiran a cikin kwanan sha ta ce ya sa hannu ya murje mata wannan naman sai ya yi diddiga shi kuma ruwan tsiran zai yi fari kasan karago in ya sha ruwa fari yake kuli in ya sha ruwa fari yake kaman madara a murje mata a murje mata sai dauka sai sa mata a bakin ba hakorin fadi ya zube ta laba ta laba ta laba ta tura ya tafi ya bar mata wannan ruwan tsiran ruwan gishiri gishirin shi za ta rinka kurba idan kuma zai tafi ta ce sun kuya ta ɗirka masa dundu guda ɗaya wallahi ni lokacin da wannan waya ban labarin nan sai da na so na kareta wallahi to wallahi haka ake da daki bayansa ce je ka Allah maka albarka yanzu tana ina ta mutu ya kai ta kabari ya binne ta yana neman wannan dindin da za ta masa babu amma bayi da wanda zai ce Allah maka albarkan ai idan kana so ka san daɗin iyaye ka je ka tambayi wanda ba su da iyaye su ne za su baka labarin daɗin iyaye la ilaha illallah to Allah shi yake yi kuma ku sani rayuwar duniya ba komai bace kul mata'ud duniya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila me Allah ya ce a ƙarshe na'am ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan bawan Allah ko in ce wata baiwa Allah take cewa malam ina fatan Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya sa aljanna ce mu koma amin malam na kasance watan azumi ya same ni lokacin da na haihu ban yi azumi ba kuma yanzu an samu kamar wata biyar malam azumin zan yi ko kuma ciyarwa idan ciyarwa zan yi yaya zan yi azumi za ki yi ba ciyarwa ba azumi za ki yi ba ciyarwa ba ki je ki kama azumi tun daga gobe kar ki bari mutuwa ta riske ki ana bin ka bashin azumi baki ba wannan ba Allah ke cewa malam menene hukuncin sauka alkur'ani ga matar da za a yi mata kishiya ita kuma tana tsoron ba za a mata adalci ba sakamakon tana da 'ya'ya tare da wancan mijin shi yasa za ta sa a sauke mata alkur'ani to da me yasa ba ta sa a sauke mata qur'ani wato su mutane na farko dai wannan bid'a ne in takaice baya cikin aikin salaf baya cikin aikin magabata na kwarai duk abin da mutum zai yi yi shi yana da hujja da dalili ƙur'ani ya halatta ka karanta shi kai ɗaya ka sauke ko rabinsa ko iyayen da Allah ya hore ma ko sura ɗaya biyu ka karanta ka ɗaga hannu kai tawassuli da shi Allah zai karɓa ba inda aka ce ka je ka tara gardawa su zo suna kwana suna karatun ƙur'ani su sauke maka saboda wata buƙatarka kullum muna faɗa muna maimaitawa mutum ne zai zo saboda yana da kudin da za a sauke masa qur'ani sai tara garda a kofar gidansa a kwana ana karatu shi kuma yana can cikin gida tare da matarsa suna bacci su kuma waɗannan suna nan suna ta fama kuma wai abin wai nasa ne wani da karatu shi da ladan kawa da Allah in gaskiya ne in gaskiya ne me yasa shi ba zai zo ya zauna ko da bai iya karatun qur'ani ba me yasa ba zai zo ya zauna a wurin ba alal aqalli dirin qur'ani ya rinka buga shi amma yanda suke yi sai su sa garda su sauke musu qur'ani su kuma shiga gida da matan su sa sakata washe gari a dama koko a bokitin fenti a kawo alarammomi su tawawa koko a zo a yi cinikin izo-izo da aka yi a ba su kudin su shikenan su tafi kuma yana tsammanin shi zai samu ladan wani fa wallahi malam ko alamtara bai iya karantawa ba kuma bayi da niyyar ya je koya kuma baya jin cewa wani nauyi ne a kansa Allah ya dora masa ya je koyi Qur'anin nan dan ya ibada ma da shi amma tunda yana da kuɗin da zai bar a sauke masa shikenan kawai ku daina bata kanku lokaci wallahi gardawa ku yi hakuri ba kashe muku kasuwa nake yi ba a je a nemi sana'a a buɗe makarantar islamiyya ana karɓan kuɗin laraba ya fi alheri akan aje ana zama masu kuɗi suna mai da ko hankici suna goge fuskarsu da ku sai yadda suka ga dama da ku ka duba yadda ake wahala hadda qur'ani duk wani gardi da ya haddace qur'ani Allah kaɗai ya san irin bakar wahalar da ya sha haddace qur'ani kawai shikenan wani ya zo ya ajiye ka ya shiga gida yana kwance da matarsa kai ya ajiye ka ga sanyi ga sauro kana ta yi kuma abin da kake bid'a ba dalili akai da ma sunna ne ma to da dama dama a lokacin sahabbai ba mahaddata qur'ani ne a lokacin tabi'ai ba mahaddata alqur'ani ne to me yasa ba ruwaito mana su suna yin saukar qur'anin ana biya ba ko mutum ya zo ya karishi tsiyarsa ya karishi shedancinsa ko sallar jam'i baya zuwa a lokacin yana raye ‘ya'yansa ko islamiyya ba sa zuwa asali ma masu addinin ma gaba yake da su yana ganin masu ƙur'ani ba su da sana'a yana ganin malaman addini talakawa ne miskinai ne amma ranar da ya mutu suka tukuikuya suka binne suka sa shi a cikin kabari to lokacin danginsa da yanwansa za a zo a raba kuɗi a ce a je a ɗebo gardawa a mai sauka alƙur'ani kafa hamsin sauka hamsin ko ɗari kai akwai wanda ake bara wai a mai sauka miliyan biyu can Allah ka ji wannan magana to yaya kai baka yi karatun Qur'anin ba baka da alaka da shi kuma zaka zo su karanta ma kuma ka ce zai ma wannan ai yaudarar ubangiji ne so irin wannan abubuwan da mutane suke yi bai da asali addini ba shi da tushe kuma ba abu ne mai kyau ba ya kamata a ji tsoron Allah mutane su gyara ayyukansu kuma ku gardawa da Allah ya girmama ku ku tsaya ku mutunta kanku ku tsare darajar ku ku tsare darajar da Allah ba ku ta alkur'ani duk wanda ya rike qur'ani ya rike sunna baya wulakantuwa ku daina bari ana yawo da ku ana ba ku abin da bai kai ya kawo ba babban alaran mai ya kwashi na kwasa ya ba ku sauran ku raba ku je ku koyi fassara qur'ani nan ku yi ta da'awa ku bude makarantu ku yi ta koya mutane qur'ani ku sa school fees ya halatta ku sa kuɗin makaranta duk wanda za ku koya mai ya biya ku ba haram bane ya fi kima ku kama gidan haya ku bude makarantar qur'ani ku mai da ita ta zamani ku gyara ta za a kawo muku yaya ku gyara karatunku idan an zo ramadana ku je ku ta yi mutane tarawihi da tahajjudi duk garda wannan idan ramadan ta zo sai ka neme su ka rasa neman su za ka yi ka rasa kaɗan ne daga cikin suke iya wucewa su je su yi sallah sallar tarawihi da za a rinka yi mutane izu bibbiyu izu bibbiyu ku taimaka mutane wallahi ba sa yi ga abin da yake na sunnar ba za su yi ba amma za ka yi ta ganin su a kofar gidajen masu kuɗi suna haɗuwa suna cincirindo wai har bakin ciki ma ake idan an samu wata saukar wani sai ya kiya gaya wani amma idan wata ramadana ya kama masallatanmu na unguwanni suna bukatar mahaddata qur'ani da za su sauke musu qur'ani a yi tilawa a yi karatu mai daɗi sai ka neme su ka rasa to kuna ina to shi yasa kullum mutum in ya ma yi karatu in dai bai biyo layin sunna ba sai ga matsala ne amma wallahi gardi da ya gardantaka ya fahimci sunna har wani kyalli za ga yana yi da haske saboda ya fahimci sunna amma in bai gane sunna ba haka za gan shi gashi Allah ya bashi Qur'anin amma kuma saboda ya kauce wa karantarwar annabi sai ka rinka ganin sa gashi gashi su wallahi ba daidai bane ya kamata ku sani kowa yana bukatar ku dan duk wani musulmi yana bukatar Qur'ani kuma yana bukatar dan sai koyi Qur'ani yana bukatar matarsa koyi ƙur'ani sai ga masallaci iya masallaci amma ba wani mahaddaci guda ɗaya lafiyayye wanda zai iya wucewa ya yi mutane sallah izu 60 ɗin na ya sauke ta babu to kuna ina amma in an zo yin saukan nan ta dan abin da za a samu har gosulo kuke su da Allah mu ji tsoron Allah mu gyara alakar mu da ubangiji kuma mu tuntubi addini duk abin da za mu yi mu tuntuba addini ya yadda da shi ba wai gargajiya ko haka muka tashi muka tarar muna yi ba da tsafe-tsafe da biji'o'i wannan duk bai zai kai mu ba kai da Allah baka Qur'ani ya maka duk ni'imar da zai maka wallahi Allah shiga nan da mu yasa aljanna ce makomar mu اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين